إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أمركز أهد السنة والجماعة wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 21 ga wata na Zulhijja, hijira shekara 441 wanda ya dace da 11 ga watan 8 shekara 2020 daidai. Yau insha Allah za mu yi darasi na 34 a wannan littafi na buluga maram darasi na 34 insha Allah muna bayani a darasin mu na ƙarshe inda ƙarshen hadisin mu dai na bayanin cewa wanda ya tashi raka'a ta biyu idan ya meke tsaye cak kai ya dawo ya ci gaba da sallah in ya kare ya sujada kabul salam amma idan bai meke ba zai koma ya zamana kamar yadda yake ya zabura kan ya meke ya tuna wurin zama ne sai ya koma ya zamana zai sallashi ya tahiya ya kare bai komi ba ba da ba kabili shine karshen hadisinmu duk da cewa a hili ya kawo bayanai na rauni na ruwayar amma tana da sinadi kyakkyawa albani rahimahullah ya bayani kan hanyoyin hadisan har ma ya ce suna sahiya nashi kenan hadisin ya inganta tabbas kenan ya karantar da mu dai gurin idan kamance kana sallah ka tashi sallah bata ida ba kana raka ta biyu maimakon ka ya zama tahiyya ya ka meke to kenan yanzu an ka riga ka meke tsaye tak ka dawo ka ci gaba da sallah in ka kare sallah gaba daya ka yi tayya ka ma'anin komi ka kare ka yanka sallama eh ka faɗi ka yi sujada guda biyu wanda ake cewa qabala salam kenan kayan sallama kuma da kaza kaza bara ko da kayan kura ka bar hannun ka bar kasa eh ka yanka meke ka tana eh ka koma ka zamna amma tasbihi ne kai ka tana eh ka koma ka zamna zaka tayya ka tashi kun baka kaulu ba ba za mu tashi wa an umar radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه رواه الترمذي والبهقي بسند ضعيف wannan ruwaya wannan hadisi abinda yake cikin shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da aka dangana magana zuwa gare shi ya ce laisa alamun khalafar imam sahawun wanda yake bayan liman bashi da mantuwa fayan sahal imam in kuma liman ya mantuwa fa'alai wa alamun khalafahu ta hau shi ta hau yan baya kai amma dan kayan mantuwa ba aiki da mantuwarka wani hadisi iya da rauni sinadi da duk da cewa a hukuncin da wajen malamai haka ake bayanin na wanda yake bayan liman baya mantuwa don ganin dabin da yake liman zai doke maka dan ka bari bai zama matsala amma kan liman bai doke maka ruku'i ko sujada an kamance misali an yi ruku an yi sujada irin masu shiga rudin wannan a yi sujada ma tana tsaye ko sujada a yi tsaye suna tuki kaga anan liman bai doke maka gaskiya magana bai doke maka abinda shi rukuni ne bai doke maka na irin na sujada ko ruku'i da sauransu amma bangaren karatu nake doke maka آه وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعد ما سلم دكا منتوى تنادى سجدة قدابيو بايا سلما nan kenan na yake cewa duk mantuwar da kai in kai da kai wani shi hujja masu cewa dukkan mantuwa za a yi sujada ba'da salam ta wannan ruwaya ce a duk da ruwaya sanadi yana da matsala amma kuma albanin ramallah ya magana hadisin yana da hanyoyi wani ya kashi cikin sahihakin sahihakin abu dawud idan dai abinda dai yana yake hukumtawa magana ta sujada kabul ko ba a je kamar muka bayani cikin bayan wancan akwai wurare da ya tabbata manzana sallallahu alaihi wasallam yayi sujada kaza a wuri kaza irin wannan wuraren yadda yayi ko yace ayi misali irin da ya sallama sallah bata ida ba da yazo ya cika ba da salami kaga na aikace kenan da ya kara raka'a a cikin sallah aka mai tambihi ba da salami ya yi bayani wanda ya gabata da muka yi na magana mutum ya tashi sallah bata ida ba kai sallah arzama na biyu maimakon ya zamana ya meke in ya meke tsaye ya ci gaba da sallah in ya kare ya sujada kabar da salam ya yi bayani akan wanda ya shiga halin halin kokonto kokonto hawa biyu ne akwai wanda yake ya yi kokonto ya samu rinjaye ya ga dai abin da ya kari akwai mai kokonto ya cikin rudu musamman ma ina ne bai da alƙibla kokonto wanda yake da rinjaye za a yi su shida ba'ad salam wanda kai kokonto amma dai kana garin jaye ne kaza ne bai baki ne ka samu ba to wannan za a bada salam kokonto na baka da alƙibla uku ce ko hudu ce kai dai kun da ka dauki uku ne tunda baka ba gamu ba ka dauki kadan jin ka zama lahiya to wannan za ka yi kabul salam to kenan irin wannan kenan to bayan wannan wuraren cewa mai bayani duk irin abin da ka samu na kuskure wanda ana sujud sawi duk wanda kai tayi ko ba dan kai kubrin kai tayi ko da magana a jimin cikin bayanin da muka yi karatun karshen karatun mu to ganin baban dama da zamu da muka fara yayi bayani ne akan sujud sawi da sujada ta tilawa da sujada ta godiya in ka samu ni'ima yanzu kenan za mu shiga magana sabuwa ta sujudu tilawa ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu qal sajadna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi idata ma unshaqqat wa qara bismi rabbika alladhi khalaq rawa muslim kusan mas'ala ta sujudu sahawi ta sujudu tilawa akwai sujadu guda goma wanda an sami ittifaki a kansu wata wani wuri akwai sujada sha hudu wanda goman ya amince da goma wannan katane hudun wasu ka amince da hudu irin wannan wanda suke cikin ashar nufasalat nufasit cikin daga hujrat zuwa kasa wanda daga malakiya suna cewa ma babu sujada cikin wannan kasan wannan babu to amma ya tabbata sunna duk da cewa bata daga cikin sujudu wanda aka yi tafaki kansu amma ya tabbata annabi ya yi sujada a kansu kuma aka sunna aka yi to amma wannan sunan suke da sabani amma wannan guda goma sai ta biyu wadda take ta sha ɗaya take da matsala ita ma sabanin magabata kan yinta sujada ta suratul hajj sujada ta biyu ba ta farko ba kamar a cikin a jumurce dai kuma abin da ya tabbata ko da aikin sahabbai da sauransu wurin sujada na qur'ani wuri goma sha biyar tun za mu ji sai fara maka daga wa'annan na ƙasa wanda su suke da magana kansu wancan da kusa wani mashahuri ba saɓani kansu nan ya tabbatar ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada a cikin a ƙasan surorin mufassalatin yayi ga sanan dai yayi to da shika yayi suratul suratul qalam ka alaq alaq to kaga wannan kiran tabbacin kai annabi yayi sujada a wannan wurin Abu Hurairah labarin cewa sajadna ce ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zata man shakat mun sujada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zata man shakat kuma mun yi cikin ikra bismi kallahu halak ya wannan kenan ya tabbata manzana ya sujada akan su wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal sad لفت من منع ليست من منع دائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري ابن عباس ke cewa sad bata daga cikin manyan manyan kenan sujudu wanda suke da kanhi amma duk da haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada akan a cikin ta amma ba su cikin manyan manyan sujudu da an ba ba misali layi ne amma annabi ya sujada ita ma akan ta wa an wata ruwaya ta ibn abbas yake cewa wa qad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha yasjudu fiha wa anhu shi abdullah ibn abbas ke cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm annabi sallallahu ya sujada cikin suratul najm kada ana cikin tana cikin fasal ko na kasa kasa tuna biya tabbata ta cikin sahih bukhari abdullahi ibn abbas kace ga manzon manzon annabi wata rana yayi yayi karanta suratul suratul najm tanam yayi sujada ma ta nasna bukhari sajada najm bin najm wa sajada ma awul muslimuna wal mushrikun wal jinn wal ins annabi sallama yayi sujada an najm wannan sujada da yayi musulmi sun yi mushrikai sun yi ha aljannu da kowa sujada an da nan ya karanta suratul najm wanda karatun da ya yi ƙarshen karatu waje wajen sujada kowa hatta da mashirkan kai suka ta jimirin taurin kai kowa sai da sujada an ci akan alƙur'ani kurin iya yi iya yi kurin iya iya iya sujada kurin kai tsaye kurin kowa yi suna ji iya karantawa wannan jami'i da hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa iya zawa kun sujada karshe kurin sai kowa faɗi wannan shi ne aka ce ya kawo labarin aka yi musulmi labari a habasha manzana salama kenan yan maka ƙunsha su musulunta gaba ɗaya kowa ya musulunta saboda an samu labari kowa ya sujada an mu shirkar sun yi su wace nan sun yi sujada ragamun sun yi ne ba su yi da niyya ne kamar da kai kama suka tilas kun suka sujada kurin amma ba sun yi bane ba akan wasu mai tsauya bane ba amma sun yi sujada amma ba sallah bace ba ta kware bace akai amma sun yi sujada gaba daya wannan labarin ya kai mu musulmi suke habasha yasa ai suka wasu suka dawo gida suka dawo gida suka isko labarin labari ne ba na gaskiya ba abin da suka zo ma ya karu kenan suka ce da ma sujada tabbas duk da anan akwai mas'aloli wanda suka zo na cikin tafsirai na malamai malaman sunna ma wanda kwarai an musu gyara daga baya akan bayanin cewa salama ai cikin bayani da ya ce bayan bayani ya kawo wa'annan ne aljannu annabi iya karatu aka so ko mashi da maganar tilka da ralikul ula wani shi fata wani shi fata da tuta ja wai wani manyan guma kama na su mana wai abin da suke sujada annabi ya ambaci shi ceto na wa'annan guma na wa'annan guma kana su shi kai suke sujada to wannan ruwa ya kware kamar albanin wallahi sauran malaman masu taƙiƙi sun yi magana kwarai ruwa da ta zo a wajen littawai na malaman sunna amma sinadin ta ba shi da kyakkyawan madogara kun bai kamata ma ake wani magana zai kawo shuba ga cewa a nuna an nan gana mai aljani iya da sulɗa a kan shi sai abin da kuma ba su da nasan ƙur'ani ya ture ba su da su sulɗa kan wani ma wajen isa da wayi wancan magana ta kawo an shigo da manganu na sun shigo da manganu cikin wayi kuma an yada annabi ya karanta a bakin shi wannan dai labaru ko gagansa dai kan su ruɗe ka ba su da madogara kyakkyawa wanda za a yi hujja a kansu shi da nan sama kun yayi ya sujada a cikin sutun najm tabbas ya sujada kanta kuma sujada da kowa yayi musulmi sun yi mushrikai sun yi hatta da aljannu da mutane kowa ya sujada wannan ruwa cikin akwai ruwa cikin sahih bukhari na tabbata annabi ya sujada aljannu ma sun yi da mutane kowa yayi da mushrikan sai wa an zaid bin sabit radiyallahu anhu qala قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه زيد بن ثابت ke cewa na karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam sutul najm ina karanta yaji amma bai yi ba sujada na ba nawa ne karanta karanta mai aka yana ji kasan sujada ana iya ta kai ma mai ji ma yana sujada ba sai ya karanta kamar da wata ruwa ta gabata to amma maganar yin su yin su da ba wai ya kore yin ta bane ba a ɗauke dai maganar wajibcin yin ta kana iya yi kuma kai baka yi lagi ba shine maganar kwara to za mu ga ruwa ya gaba kan insha Allah وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داود في المراسيل ana ruwa ya tana kawo magana cewa an yi hita sotar hajj da sujada guda biyu wannan iya kawo kenan magana sujada biyu shine mai magana akan ta mai rigimal yin sujada guda biyu ta sotar hajj ita ce abinda aka tabbatar kusan ittifaki kanshi sujada ta farko ta'allam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati yasjudu lahu متى سماوات من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس كو wannan ita ce ayar da kusa ita wannan an yi tufaki akan akwai sujada a kanta amma ta ƙarshe ce ta sutul hajj wadda tana da magana ita ce bata tabbata ba a hanyoyi da dama duk da an ce aikin sahabbai ya tabbatar da yin sujada a wannan wurare sai zaka ga a cikin a cikin mushaf na Madina an kawo duka bin a san su alama ta yin sujada aikin sahabbai ya tabbatar da kenan da annabi da ba za su yi ba mai manyan sahabbai akan yin haka sai ruwa ya ce warwahu Ahmad wa Tirmidhi mawsulan min hadith Abu bin Amr wannan an ce mursal to amma magana akwai wanda yake mawsul an ce hadith mursal an san kenan tabi'i ya ce annabi ya ce kaza tabi'i ne an san bai ga annabi sallallahu alaihi ba kuma ba a magana akan wai matsala gashi an san mutumin kware ne shi da ka labarin ina ba mutum zai ba maka magana mutumin kware ne an mai shi kware ne amma matsala sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ake gudu ba shi ba a wanda ya bashi labarin wane ne da aka samu cikin tabi'an ne mai matsala wajen har da ko matsala da wansa ke bakana sai kenan ake samu matsala idan tabi'i ya ce manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam shi ba ma tuma shi wanda ya kama wannan ko da ba tuma shi amma rashin matsala waye ya bashi labarin shi asabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da idan shi ba su gama ba to ya aka yi ce annabi ya ce duk da matsayin shi muna girma shi ya mace wani magana ba maka hujja da ya ta cikin addini dan an akwai tabbas cikin tabi'an wanda suka yi samu matsala ta wajen labari ko mantuwa ko gama magana ko abu da samu dai ke tunda musamman wanda ya gaya mashi annabi yahudi iya tunda tabi'in ba matsala to ba iya tabi'in dan wani mashi labarin wannan kada yasa aka ce ba aiki da maganar shi kuma mutum ne amintacce har sai zaka ma shaida ma da wani taka tun sai sanin fasari sauransu su kuma malamai magana addini da yake da madogara da bai da tallabiya an kawo kamun hujja su magabata suna maganar wanda ya ga sahabi ma a karnin horko karnin horko manzon zama iya bai bi shika karnin horko da annabi duniya ba a yarda ba wani ya ce manzon Allah ce a yarda sai hauda a yi nasar mota kun ba kan hujjar ita ko mun zaman shi waliyin Allah ne ko waliyin Allah ne amma shaida da alamu na waliyin Allah ne amma idan ya ce manzon Allah ya ce sai zama a wajen malaman horko magabata ba a yarda da wannan a ce annabi ya ce ba makar ga idan yan uwa a wannan lokaci shekaru yan aru a kaza bakilga ta kirga da kaka ba a yarda bane annabi ya ce ba ga annabi ba mazaman shekara dubu da rabi mutum ya zo ce maka ga annabi amma ya bashi wani aiki ga wata fadala da za a yi ko ya ce a rubuta a sha ko a sa a ruwa a sha kuma ga kuma musulmi sun yarda ko malamai masu kawo manganu na magana wani ga annabi cikin manyan manyan malaman su daga annabi ya bashi ya bashi wani aiki duk wannan kaga rashin sanin musulunci ne rashin sanin jigon addini ya kawo har ma ake yarda da irin wani abin da ya shigo cikin addini ko ya ka abin da ya ga dama kuma ya kirkiri ya ce annabi ne ya gaya mishi ya ga ƙarya ce ya ce annabi ya mishi kaga ba wanda san jigon addini ba kawai da annabi ya ce maka nan ba sahabi ne zai ce annabi ya ce a yarda ma ba sahabi bane ba ya ce annabi ya ce ya ne ma na samu wannan mutane da aka ma shaida a duniya ba da magana su balle mutum da bai da shaida ko ina Allah shirye da mu sai ya ce wannan ruwaya ta zo musul kenan da aka ce musal an tabi ta annabi mun musul kenan an samu wanda ya cira akwai hanya wanda an samu sahabi tsakanin tabi'in da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce annabin ya ce kaza magana shine mausul akwai bin amir ya kawo wannan magana ta cewa annabi sallallahu ya ce fa man lam sujudu ma fala qara'uma wanda bai yi ba sujada ta wa'annan ta wanda bai zai sujada guda biyu ba a cikin suratul hajj kan ma karanta su to shi dai isnadin shi ma dai sanadun da ibn hadisin iya da isnadi mai rauni kalmar isnadi mai rauni ba an ce musul yan wa maganar hadisi musul musanad rijalu siqat duk wannan ba da hukumcin hadisi sahihi ne wajen malaman hadisi don ya rudu a ce an ce wannan jalu zai sukat a mutattum da dukkan sinadi akwai dukkan sukati ne akwai an samu matsala da take kawo rauni akan hadisi duk da sukati ne gaba ɗayansu bai cikin gaba cikin rijalun sahihi duka duk wannan bai cikin alama da malaman hadisi cewa duniya inganta bangaren zara magana rijalikin akwai illa take biyo bayan mutum suka zuka magana da aka sai da sali suka ne ba magana kan shi ma me sai da mai rauni saboda irsal ma shi suka ne duk sanin gaba da gari ba gaba da ko na kware ne amma matsalar waye aka dauki alaka shine matsala kenan da an ce rijalu rijalu suka ta ko rijalu rijalu sai duk wannan kaga dauka wa hadisi yana nan da ajin malamin hadisi ya ce rijalu suka duka sai amma hadisi bai ganta ba sai yanzu mun ce muku maganar suratul hajj ita sujada ta biyu ya zo aikin sahabbai kun ya tabbata wannan wa an umar radiyallahu anhu qal ya ayyuhan nas inna namurru bisujud faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala isma alayh رواه البخاري وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن شاء كما في الموت أنا رواية بس الموت مالك na imam bukhari ya kawo haka imam malik da cikin matakin shi abin da ibn khattab ke hori abu asalin magana cikin sahih bukhari ya ka kisa umar ibn khattab a wata juma'a iya huduba ya kan suta sajada ya kan suta sajada da jawo da jawo da jawo wurin sujada sai ya saba ko daga minbari yayi sujada a ƙasa minbari ya tashi ya koma ya ci gaba da huduba sai juma'a mai zawa ya sai kan suta sajada da ya karanta ta kuma ana gyara zama a yi sujada ana gyara zama ya ce a shi ne kawo magana a can kuma sun zaba har zaka magana kin dalilin kawo magana sun suna gyara zaman sujada sujada da aka yi wata wata satin za a yi zama ya ce ku tsaya ya yi wannan ya ku mutane inna namuru bi sujud mukan zo mu wuce ta wajen sujada a cikin karatu kenan faman sajada wanda ya sujada ta tilawa ta alqur'ani faƙada asaba ya daidai da sunna umar lamin sujud wanda ma bai ba fala isa ma'alai babu lahiya kan shi kenan wannan ya ɗauke maka matsala ta masu sun zo su da wai tsallake ayar don kansu ko mun zaka wani ko don ma a tamsali basu arwallah misali ko basu arwallah balle basu arwallah tunda masala ta julu sa'yan wa akwai maganar cewa sai da arwalla ko ku ko babu arwalla yin sujudu sahawi mahiyar jamhur suna kan cewa tana ɗaukan sharuɗa irin sharuɗa na arwalla na sallah kai amma kaman masu ta haƙiƙi irin su shasna bin taimiya sujudu talawa sujudu talawa ta sahawi tana dole kamar sallah ce ana magana sujuda ta talawa ta karatun karatun qur'ani ba ta da sharuɗin sallah kamar shi abin taimiya irin su ibn hazam suna kan cewa babu wani sharaɗi da aka ɗora mata na sallah haka umar ibn abdullah ibn umar kan haka yake haka imam sha'abi haka imam bukhari fiqh shi kenan haka suke ba wani hujja da za a ce domin ba sallah ba ta sun sallah ba sujudu sujudu tilawa kai sujudu tilawa sujudu tashkur bisa ɗaukar sharaɗin sallah dan ba sallah ba ce wani abu ne daban mai zaman kanshi ta haka yana kurin lokacin da karanta an ka zo kana da dama ka yi kana da dama ba ka kai kamar da ke cikin suke suna na sai suke suna kana abu malik iya magana cewa haka kashin sai mutum yana magana ba dole amma da asu da arwalal yahi bayan magana arwala akwai magana sharadin kallon kibla shi ma ba magana sharadin kallon kibla da inda kake zaka sujud zawo zaka sujud tilawa kana kalkila ko baka kibla zaka yi ta babu sharadin ba dan sallah ce kibla ita ba ta wannan sharadin to amma wai idan za a kalli kibla da arwallal shi amma rashin kallon kibla shin arwalla bai hana wa a yi su shine kullum magana kenan Umar ibn Khattab kenan ce ya ku mutane mukan zo inna namur bi sujud mukan zo mu huce ta wajen sujada cikin karatu faman sajada faqad asab wanda ya sujada ta tilawa yayi daidai wa man lam yasjud wanda bai sujada ba ma fala ithm alai babu lahi kan shi yanzu abin ya zo cikin soki alhamdulillah da kaulan amina musab ake bugawa zaka amma doro doro amma alama ga wurin sujada kaza ana ma alama ga an zaka sujada da wannan ba matsala a gaskiya alhamdulillah ba matsala ka dume kanta da wani musafikin da ake balena wannan madina na shahara da kowane wani sa alama amma yin ne ba dole ba sai ya ce wannan ruwa ruwa bukhari imam bukhari ya kawo wannan ruwaya ta umar bin khattab wa fi a cikin ruwa ta imam bukhari umar bin khattab yayi magana cewa inna allah ta'ala lam yasridu sujud illa an sha Allah mai girma da buwaya bai dora mana ba yin sujada a zaman wajibi sai in mun so kenan sujada sunna ce ana yi amma ba dole bane rishin yin ta ba laifi bane magana kenan kuran balle ya mutum ya tsallake yin sujada ta talawa ana yi kai ta malada kuma cewa tana da fadalarta ta musamman amma dai ba dole bane fatarwa na mutum labarin cewa idan dan adam ya sujada talawa shi dan ya juye ba da gudu iya ya wailata iya sai tusa iya bugawa ya ce ya kai cona amma ana sujada ya sujada ni ko amma sujada nake sujada na halaka shi ya sujada za ba shi aljanna a takaice dai akwai fadala sai sujada kin ta tilawa amma ba dole bane wace wannan ruwaya eh muwatta akwai ta cikin muwatta Imam Malik bayan sai Imam Bukhari wa an ibn Umar radiyallahu anhu ma qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود بسند فيه لين abin da yake ruwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qarawa alaina alqur'ani yana karanta mana alqur'ani fa idza marra bis sajada in yazo wajen sujada kabbar yana kabbara wa sajada wa sajadna mawzai sujada mu ma ne sujada tare da shi wannan labarin ya zo ta hanyar hadisi mai rauni amma hukumcin abin tabbatacce wuce baya illa magana ana akwai magana ta sujudu tilawa ba a mata kabbara ta harama kurin ana kabbara kuma abin da ya tabbata na hadisi marfu'i kabbara guda ta tabbata illa malamai gabata suna kawo kabbara ta tashi domin mamu suna tare da liman ya yi kabbara idan bai yi ba kabbara ta sun sai tasu shi ne kina wani illar kina ko da ba samu nasi za a iya zo ba a san dai ma'anar biyayya an sa liman da a koyi da shi to kenan idan ya kabbara ne za su sanya tasu amma da takace ba ta da kabbara ta ta kabbara ta harama ya kabbara kun ta dukawa kuran irin dai za ka masu jira kabari ko ba a ko ai ba kabara ta harama ita ma haka take kun za a kabara ta zuwa ai sujada wa ana abi bakara radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسر خر ساجدا لله وانا شيما وتسنة شيء أنه صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر كبال لبارن شيئا annabi ya kasance ya zaja wa khabarun in wani labari ya zo wani labarin wanda ya surruhu wanda zake faranta mai rai kindin labari na horin ciki in ya zo mishi kharra sajidan lillah yana faduwa yana sujada ga Allah ta godiya iya sujada ga Allah ta godiya ya gode ma Allah ka wannan ni'ima da ya samu illa bayani na sujada ta abinda ake karantawa cikin sujada ta tilawa سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته في رواية مري قدرتا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته رواية أبو داود في المزيد wanda ta ce addu'a gajera kan abin da akwai alama laka sajartu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lillazi shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanu khaliqin ai wacce ta yi zama dadin dauka gajere sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi take na abinda ake karantawa aka sujada wannan hadisin abubakar iya karantar da mu yau ka samu wani labari da ya haranta maka rai kai tsaye za ka fadi ka yi sujada a duk inda kake ba magana hina jin na'ar walla na dawo ba magana hina kalli kibla kun kwaɗa kun ka sujada kun godiya ga Allah akan ni'ima da ka samu ko labarin da ka samu wanda yake haranta maka rai imma gare ka ne ko ga wani ne rawar khamsa ibn sakon hadisin ya inganta kan haka hadisin hasan وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ربنا أفضل يكاو رواية cewa سجد النبي صلى الله عليه وسلم فطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا kenan ramin ake wala ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada sujada da ya fada sujada jima'a cikin sujada sun ga sujada kurum amma faɗin sujud ya jima a cikin sujadar sun rafa'a asahu sai ya dago kai daga sujada faƙali ya ce musu inna jibril atani fa basharani jibril ne ya zo ya bani bushara fa sajadatu lillahi shukran ne sujada ga Allah ina mai godiya ta wannan ni'ima da aka mini wannan wata ba suka ce sai sai tsaman mu an lahiya don an bashi labari na magana an ba shi magana ta al'ummar shi na Allah bai hallaka su da ya roki ubangiji kai hallaka su zama guda kai ba da rinjaye ga kahurai gare su kuma da magana cewa kadda su ci junansu wanda Allah ya ba shi wannan biyun kuma ɗaya aka hana shi na magana faɗa tsakanin juna wannan bai ba bai da magani idan kuna abin da Allah yi wannan ce wannan abu jiya sun ce addu'a da annabi ya roƙa ka na shi yace abu uku ne roƙi Allah Allah ya ban biya na daya shi na ce karar annabi ya bayanin addu'a da ya roƙi Allah Allah ya hana shi dan Allah bai kadar haka ba ya roƙi Allah ka halaka da da hori gaba da kowa mutu yace an ban wannan na roƙi Allah kada ka hore su da jayi ma'alumata gaba daya tun da ka samu bangare kan gaskiya dole an bani na roƙi ka Allah sa suka cin junansu ya ce famana a ne dalika aka hana wani addu'a kenan kuma da a haƙuri ko abin da Allah yi haka annan ba ba shi taba ka kai mamakin komi ana shi ana yaƙi tsakanin al'umma haka ne wani haka Allah tsara kayan shi cikin hikima ta Allah haka ya so yi kuma adam ya roƙa a ba shi zaman lahiyar ka ayin aka ce ba baka ba kenan ya yi kurum yasa Allah ya wuta aljanna ba tsara bai yace kowa imanin da Allah su yace kowa imanin da shi aljanna kullu gaba daya amma Allah sai ya wuta gindi aka yasa mai wuta din da aka yasa mai wuta bayan da aka yi kullu haka Allah tsara kai shi haka kuma cikin kima shi baka da misa Allah da Allah ya kowa haka Allah so ya fada masha Allah abin da soke haka yaso da bayan shi yayi wuta ya aljanna wasu ɗan wuta ne wasu ɗan aljanna ne ya wata Allah saka cikin la'in aljanna kullu ba mu Allah me yasa ya kaza kenan shi ma wannan annabi an hana shi cikin hikima ta Allah Allah bai so ba kenan a zamanin haka kenan lafiya ga yakin haka za a yi Allah ka lokaci amma banda kuma zana ba labari duk duniya su gama gaba daya ce diyin da duniya ta kan kan musulmi ya samu wasu jama'a suke kan gaskiya haƙƙi ya mata ba ga mu rika lalace ce inda duk duniya ta gama gaba daya kan musulmi ya ambaro su kuma suna kuma musulmi ba jabu ba ya ambar na kwarai ita suna nan sai an haƙƙi hatta ya ce amurullah hallamarin Allah zo duniya ba ta rabuwa da musulmi na kwarai ya dai kaɗan sai wa anul bara bin azib radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha aliyan ila al-yaman فذكر الحديث قال فكتب علي بسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا لله خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك رواه البخاري واصله في البخاري برا بن هذا كبار labarin cewa annabi sallama ya aiki ali yaman na kai musulunci da sako to dogon hadisin da abin da ya soka ana a cikin hadisin na ali bayan ya je ya kira ya- ya samu karbuwa ta da'awa da ya je an amsa kira sun musulunta mutanen to sai ali ya kanu sama kama yayi mai takarda ya kanu daga baya na labari halin da yake cikin zawar da ya an samu katari mutanen sun musulunta to wannan labarin annabi zamu kai tsaye da ya faɗi sujada ya faɗi iya mai sujada iya mai gode ma Allah kan wannan katari na iman mutane yaman kenan ana sujada ta godiya don ka samu labari da ya haranta maka rai kana da damar ka faɗi ka yi sujada ga Allah subhanahu wataala don gode mishi wanda shi ne ƙarshen babi na sujudu sahawi da sujudu tilawa da ta ashukur ta godiya sai babu sata ta tsawoye babu sata ta tsawoye baban sata ta tsawoye sallah ta nafila ta tsawoye duk abin da aka ce bayan na dole fadala ko matsayin sallah da za ka yi kurin don neman lada hamsalawa su ne guda biyar na dole ta tawo wanda ake ƙari kurin abin da za a yi ƙari a kan farilla shi ne mana ta tsawo'i abin da za ka yi bai cikin na dole amma baka yi ba dai baka yi lahi ba ita nafila ba aka baka nan baka yi ta ba illa cewa muhimmancinta tsarin mizani ƙarin yauni akan mizani kuma da cewa gobe kiyama an samu aka samu aka dogo da farko kiyama an zo annabi ban labarin ana fara binciken sallah ka duk aikin da kai kai je haji kai zakka kai kaza kai jihadi kai kaza to da aka ɗauko dusan mutane gobe kiyama takardun aiki aiki da kai a duniya gaba daya sai an ɗauko bangaren sallah ita ake fara zama bincika a bangaren aiki za a binciki sallar ka a ga in ta kware ce ba matsala to kuma ɗauko wasu zakka wani haji da kai sauransu amma idan aka zo sallah aka ga bakar muwayan bakar abakanta to sai kaje na baka so can daga bayan gyara inda imani eh amma sai kaje ba a diba sauran kai tsaye kenan to sallah kenan idan aka zo aka samu matsala a sallah ka akwai yan kurakurai sai Allah ya mala'iku ku diba nafilolin shi ruwa ta tabbata haka nan ku diba nafilolin shi ku cike gurbin da nafila za a cike gurbin farloli kaga nan wani zai doce magana ta wannan sahabin da yace yanzu zama ce bai kara kwada kuma rage ashirin sahabin rantsuwa da girman Allah kuma taka rantsuwa annabi ce yace ba zai kara kuma zai rage ba to an haka rage ba shine matsala to an samu ragowa ka shine kenan kai kasada ce yanzu kasada ce ba karama ba ka ce wai tunda an ce an kai farin lamba shi kenan ba ka nafila ba ka je da gulu ya zaka ka ga abin cikewa shine matsala yi kokarin kai nafila ka gaskiya ta yi malhayya wancan kaga da masa abai ne ba ɗaya bane ne ta zata ba ɗaya bace ne gaskiya ba ɗaya bane kuma shi ma annabi ta yi ta yi sadaka ta ina fala sadaka ta ina fala ina sadaka sadaka ta annabi ta ya rabota irin da ne gaskiya kenan shi ma sharadin in ya cika wa dole ne annabi ya ka condition sadakan abin ya samu rabo in ya yi gaskiya abin da ya wani ya cika bai rage ba to haka je a rage ba kaga kasara ce kasara ce ka je da gulu ka cika sadaka da kyan gama gaskiya eh kuma kai nafila eh gaskiya kai nafila da kyau tana kuma ƙara maka ai a ta yin wa aljanna sai zama zama labarin aljanna ka tukuri cikin hawa hawa ce mun za ka yi neman kudin ta kasa ne musamman ma ka je ne neman layin na ƙololuwa ma tunda ai ana baka kategori aljanna da matsayin yakin ka mizani ne ake daraja ka ake baka ake baka matsayin ka aljanna kenan ka zama ka zama kasulun rago kurin kai kaza ne muka je da matsala kuma baka abin cike ta kenan nafila ana cike gurbin kurakurai da aka yi a farilla ana cike nafila tabbas ana da tabbata kan hakan to wannan hasa ta tsawo kenan shine zamu ga na dukkan ƙari a cikin nan duka muna magana sallah ne nafila ta ƙari bayan farilla الربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك فقلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم cikin ruwa lagalin labana ka ruwayo masu kan wani magana asalin mai kawo wani magana rabia bin madad iya cikin hadamai masu wani hidima shi irin masu ganin ka aje annabi bai zo gidan lokaci zai kwana masallaci baki gida zai zo annabi ya cin gida zai zo na kowa ya zama na babarci ne yake kuma zai zama na kowa ka aje annabi cikin dare ya bukata ba ba mai mishi ko yanzu zana ko gidan shi iya zaman ba ba burci bake ba kaje kira bai ba a zaman ne yake kuran annabi cikin dare iya zaman ne me yake kuran kaje san bukata cikin dare ba kowa shi zai haka suke neman wannan abu annabi ya wuce zuwa rabi'a a zaman ne ko gida shine annabi shi ma zai mai karama zai mai abu ce rabi'a sal ka tambi abin da ke so jina ba ta yi ba ka tambi abin da ke so rabi'a eh sal ya rabi'a ka tambaya kurin wata ruwaya cikin lokacin ka ruwaye sai su da zan jin shawara zan jin jin shawara sai ka zaɓa da kuma tambaya ko ba ki zai ya tambaye abin da ke so shi da ya je sai ya dawo sai ya ce as'aluka murafaqaka fil janna ya rasulullahi abinda kun nake roko zama da kai tare da kai a gidan aljanna ko na ga zan kawar zari ya wace ma tsaye daga ya tsaye daga kawar zarawa kudin shi abinda ya numa ya ce mishi a wakai zalik a wakai da zalik rabia banda wannan baka sama na daban yace huwa zaka kita kadai huwa zaka wannan kun nake so shi sai kai ba mai sai ma mai kawai sai ina ki sai ma mai kawai shi ganin take an ya koma da Allah da matsayi babba in mai kawai da babu shi sai ina ki babu shi sai da shi huwa zaka wannan kun ya rasul wata ruwa cikin ragar ya kawo magana sai na ce na ce rabi'a ya aka yi kai je ka zo da wannan shawara kace wannan kadai yace ya rasulullah na san da cewa in mi aka bani a wani duniya zai kare zai huce wani zai bar shi sai na roƙi abin da yake da umar mai har abu da ina samu a kwarai da hankali ya da wayo to yanzu ai gara na annabi ya bashi garanti ne ka tambaye abin da kake so ya kawo abin da yake so kurin zama da annabi sallama zama da manzo sallama a gidan aljanna annabi ce to yanzu fa'inni ala nafsik bi kasratu sujud ka taimake ni akan bukatarka da yawan sallah kajwa kai sai bace shi ke zauna kurin a ka yawaita sallah nafiloli gurin da annabi kai san shi maka kai zo kurin a sun an ce mai shike ne kwanta da kayawar wani kurin so ya jada ne ba sai ba yanzu ka baki anzu an ce an ba wani aljanna shike ya sallah ma shi ya ga kan kansa aljanna gurin inda ke wannan na waliyan ƙarya waliyan ƙarya ce waliyan ƙarya ne waliyan ƙarya sallah ya yi maka irin wannan da ake ce amma mutum musalla shi kiran baya ba wannan ba kace abin wata tattakin ya ba da akwai abin a duniya wallahi wallahi haka ne akwai al'umma masu wannan tunanin nan a a tare ki ne a tare sanar irin wannan gani wanda documentary da godo na masu ganin masu labarin wannan aikatan Ahmad Bamba Ahmad Bamba na Senegal idan ga tijaniya an tijaniya to shi a can Ahmad Bamba da Ahmad Bamba a can a can Senegal ya ya ya dan kawo matsayi dan kawai ba sace ba dan kawai ya ya abin shi ne a nan Afirka dan kawai zan da bayan kawai zawa yi propaganda cikin Afirka amma a Senegal wanda yake daraja da kima an amur bambani ta kullu murid sun ana kan kan murid murid al'umma da sanannu a Senegal ga suna a titi suna yawo da rasta suna a rasta bisa bisa su kullum bara su yi kullum su yi bara su yi aiki su yi lebaranci su nome na yakin su a cikin tarihin wai su shehun babban ya ce wa babansu tashi an karata maka haɗiyanka ka ku komi kun kuya aljanna ne wallahi ba ba luma ce sanu ba da rubun sai dubun ne sai luma ce zaman kanta fahimi ce gudan zaman kanta a ce na ce kan mulid bai sanannu annabi ba ku da dokumentaci wallahi muna abin da mun nan labarin abu su kurin hakika su kurin babansu an karata mishi an ce haɗiyan shi kasa komi ayi musu bi sallah wallahi bi sallah ba sallah ba azumi wallahi bi sallah nan nan a Senegal kuma sun yarda me suke ko su ake zakurin in aiki yake in ina yake aiki hidiman da yake samu ya kai ma iyalan shi kaji na abin yanzu duk kai ne aka ba iyalan shi ake ake ma hidima su musu koyon kansu hidiman shehu shehu da ya mutu kuma ɗiyan ɗiyan suke ma suke ma ɗiyan ɗiyan wancan hidima su ba su ake komai kurin kurin su yi hidima su kai ma iyalan shehu wannan kudin aikin su kenan a duniya suna suna yawo kuma nuna wani mana abubuwa bane ba wani bana awa boye bane ba a abu ne ku haka suke kuma suna kuma alfai da abin su kun gauraru ne an gaurta musu kai da kun aljanna kun Allah kiyaye Allah kiyaye sai kan wake abin kamar wai abu ne wata din da yace abu ne yau zana Allah a Senegal kuma su suke da rika take da ƙarfi rika su ta murid aka ce da murid sai yanzu dai nan kenan kaga nan a nan sallallahu alaihi ma duk da yamma wannan garanti ya ce fa'inni ala nafsik bi kasratu sujud ka taimake ni akan bukatar ka da yawan su me ya ce yawan sujada yawan sallah wannan ruwa ce ta Imam Muslim lafazin da makaranta na na shi rabi yake ban labarin cewa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya ce mini sal ka roka ana ka tambaya abin da kake so فقلت سينتي أسألك مرافقتك في الجنة إن رقم زما دكاي أجدا الجنة فقال أو غير ذلك النبي يشي كودي بند وانا وانا بند وانا ها ما بند وانا يشي فقلت نتي هو ذاك وانا قرن نكيس قال هي النبي يشي مني فاعني على نفسك كتيما كام كتيمكيني أكن منا أكنك أكن بكاترك بكثرة سجود يوم سجود يوم سلمان wa annabinu umar radiyallahu anhu ma qala to yanzu bayan mun ji dai kenan muhimmancin nafila kari akan farilla tana ba mutum matsayi a wajen Allah yanzu ko zai jiro mana wasu nafiloli wanda suka zo nasu sai su kara a irin mu zamtum zamtum nan nafil zai kawo na rawati na rawati bin zai kana fa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته عبد الله بن عمر كبار الأبار cewa حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات na kiyaye raka'o'i goma daga annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a goma na kiyaye annabi iyayen su na ga shi akwai raka'atayn qabla zuhur raka'a biyu kayan sallah azhur wa raka'ataini ba'da da raka'a biyu bayan azhur wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi da raka'a biyu bayan magariba a gidan shi tayin abu da sananne sallah ta nafila ta bayan magariba sai annabi yayi magana ta muhimmancin ta sallar gida ce ya ga wasu na yaje gidan na ga annan banu ashal annabi ya kai ziyara ungosu an sallama sallah ya go sun tashi na sallar nafila bayan magarba ita in hadin salatul bid wannan sallar gida ce ce musu wannan sallar gida ce sai ba tan sallaci bace ba wata ruwa ce musu sallu hadin salatul fi bitukum ku yi wannan sallah a gidajen ku wannan ruwa akwai cikin sunan abi dawud cikin sunan sa'i cikin sunan ibnu majah da akwai ruwa sallah ce a gida kenan to shi zai ce maka gida sai ya ce wa raka'atai ne ba'adal isha biyu da raka'a biyu bayan isha a gidan shi wa raka'atai ne kaba da su da raka'a biyu kayan sila asuba wanne ne da kakin so raka'a biyu kayan sila asuba kenan ka tabbata ko sila ta raka'atul fajr raka'atul raka'a biyu da ake kayan sila asuba raka'atul fajr kenan su ne ya ce wannan ruwaya muttafaqun alai bukhari ya kawo muslim ya kawo wannan ruwaya ya ce wa fi ruwayatul mata ruwaya ta bukhari da muslim yace wa raka'ataini ba'da al-jum'ati fi baiti da raka'a biyu bayan juma'a a gida sanan wa mas'alar nan da ya kawo ba kai ba akan goma ba ai maimakon an babu juma'a ko azhar kenan kan mutu raka'a biyu ce kenan ta fa azhar ce ana kata kaga ce kamar ka raka'a sha biyu ce raka'a goma anan ai ran juma'a kenan kenan ko ran juma'a da ba azhar kenan akwai raka'a biyu da ke bayan juma'a wannan ya tabbata raka'a biyu bayan juma'a ko har ka hudu ma ta tabbata bayan juma'a raka'a biyu raka'a hudu Abdullahi ibn Umar ya tabbata ibn Umar iya raka'a hudu bayan juma'a wannan shine shi ibn Umar abinda ya kiyaye raka'a goma sha biyu wannan akwai mas'ala za mu ga na ga wanda za mu je kan mas'ala yanzu dai nan mun ji wasu rakawoyi da ake yi kayan azar za mu ji wasu banda wannan wannan dai ya kama ka abin da ya tabbata daga sahabbai na nafilu da manzo Allah yake yi kayan sallah ko bayan sallah wali muslim كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين كما أنا صلى الله عليه وسلم إذا الفجر تكيتو بايا ين صلى bayan keto alfajir ya yi raka'a biyu masu mana gajeru kana wanda ba su da tsawo wannan shi ne ce kenan na duk mai nafila zai yi ta kayan keto alfajir sai dai mutum da makara kan wuturi bayan keto alfajir ba a nafiloli sai kullum raka'a biyu sadaka talfajar shi sai da bin musayyab ya samu wani iya nafiloli sama da biyu bayan keto alfajar da mai magana yaya za ka rika yin wannan ba wani nafila bane ba sai ka ce mashi azumin lafi bi sala to yanzu ne kamar ma to to yanzu Allah tallahi za Allah zai ma za Allah zai ma azaba da na sallah haka mai raddi sai da bin musayyab shugaban tabi'ai a wata mai to Allah to me zai kaza ka saka kace to azumin da idan ka sallah me me da kaza a haka aka annabi ce ai ka haka ya bayyana mishi Allah zai mun azaba dan na sallah me ne nawa yace la lakin yu'adhibuka bi khilaf sunnah ce Allah bai azaba dan ka sallah amma zai ma azaba dan ka saba sunna ke akwai azaba amma da zai azaba ka yi ka wani mutum abu ne abu shirowa mutum bai wa'azi da da kai ban kace ka aiki alheri a sallah ce ke ko sallah fa ka sai ba ya saba sunna kai Allah bai bi azaba da sallah amma ma azaba da ka saba sunna ce mishi kenan bayan sallah bayan kaito alfajir babu nafila tarihi sai ga wanda ya makara barci ko mantuwa akan mutum sune kura hatta zuba kan shuhala wajen sallah ta dakace ta tatul masjid yanzu duka bi sai a'a shi kullum mata mata bana mata gana ita ta tsar masjid ba bata matsayin kanta bata zaman kanta sallace da bata matsayin kanta bai matsayin mata kanta mutum yana zo masallaci iya misali sallah azhar ko asar sallah da ta farilla na zo an kare sallah ba cewa abin nan sallah ta farilla he na tsar masjid a shi masallaci ne ba a zawwa a zamana ba a yi ba sallah ko da raka'a biyu misali ka zo ta shawara ko karatunka kaka zamana sai ka yi amma misali da na zama salaci ina ina salatu rawatib imma sala imma wannan zama ke bana yanzu salatu ta wannan rakatul fajar bin mara rakatul fajar kaga bi ta ko na zama salaci ko ne suke zama na kurum ba ta yana salatu musulmi kuma salatu rakatul fajar ba rakatul fajar daban salatu masjid daban in akwai rakatul fajar baka bukata sai kai salatu masjid kun haka sallaka raka'a biyu ta rakatul fajar kai ta zama ba bukata ya kai waccan da bai kai duka raka sallah biyu kuma kuma wata sallah ce ka zo kana da sallar tarawatib amma a zuwa kince kana na bilon da kake na rawatib ko kai yanzu kuma ka zo shi da kuma masallaci zama ne ba a so a yi ko da sallah aka zo ko da me ake karatu ake shawara aka zo kaka zamna he kai sallah raka shi da sallallahu alaihi wasallama sai muhimmancin su kaga a juma'a muhimmancin hudu ba wani ya zo ya zamana bai yi ba sallah raka'a biyu da ake kayan a zamna har ya zamna ta asalata ya sulek ka sallar sulek ya ce la ko ya ce gun sallar ka ta ta shi ka yi sallar raka abu kaga da muhimmancin ba a zama ba ya sallar ba a zama ba ya sallar ba ya tashi kuma ya sallar wannan shi suke cewa ai talaka ne mai ne amma me dai annabi magana da ya tare wannan ta nan bayan ya sallar sulek sai yake cewa man ja'a ila masjidi yawmal juma'ati والإمام يخطب فسل ركعتين فان قال ba malam ya tsare aka tsare shi sai amma me ya tsare shi dai annabi ya kurce gaban nan yace duk wanda yazo masallaci kuma ya kara bayani cewa yawmul jumu'ati man ja'a al masjidi wanda zama zai kace yawmul yawmul jumu'ati ranar juma'a kuma ya kara bayani wal imam ya khatub liman ya hudu ba ta farsa da kada sallar raka'a biyu kaga riwa ta tsare kaga da muhimmancin da aka shafi to yanzu dai nan ruwan annabi ya ce annabi ya kasance na cewa idza tala al fajr kana da tafajr la sali la kal annabi ce annabi kana bin take to bai wata sallah raka'a bi kurum kuma raka'a bi yayin sa gajeru khafifatayn وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء رواه البخاري عائشة تكتب labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la ya da arba'an qabla zuhur bai barin raka'a hudu kayan azhur kina yayin su raka hudu kan azhar kai ta abin abin ta take raka hudu kayan azhar wa raka'atayn qabla al-qada da raka'a biyu kayan asuba sallati sallatar wannan sallatar raka'a ta fajr sallatar raka'a ta fajr kidan bai baro su na so kama karin da annabi shi kulawa da raka'a hudu kayan azhar da raka'a biyu kayan asuba sallatar raka'a ta fajr sai kwarai annabi kwarai ya bada muhimmanci kenan وعنها وترواية دك عائشة رضي الله عنها تشي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهد منه على ركعة على ركعة الفجر متفق عليه ita da shi ta take wannan labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba lam yakun nabi sallama ala shay'in min nawafil ashar ta'hudan minhu annabi bai zaman to ba iya tsananin kulawa da wani abu yanda yake kulawa ala rakatil fajr ke ba abinda nabi ya kulawar shi bai barin shi kaman sallah raka'a biyu da ake tarka ta fajar kwarai annabi kenan bai barin ta da da sai annabi ta tsaya annabi bai barin su raka'a biyu kana asaba annabi ta bai barin su kenan kwarai tana da muhimmanci gaske zakatul fajar wali muslim a ruwayar muslim ita aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتا الفجر na akwai dan kuskure da wajen karatu da karantawa ba a cewa raka'atan al-fajr ko raka'atan al-fajr amma in ka ce amma in ma zaka in ma ya bukatar wannan ke me aka ce wannan nasaba ce idan ce raka'atan al-fajr raka'atai alfajar nasaba za a mai nasaba ya mai nasaba da hasafikin wannan ba a samu mutu wannan da kace raka'atai alfajar san kuma matsala gare ka masu jin nazi sai wannan wani matsala ta ba ta raka'atai ina ce raka'atai alfajar ko raka'atai alfajar ba sa nuna cin wannan in za a idafa ga wani abu in za a idafa in za a idafa ya ce raka'atai alfajar raka'atai alfajar guda biyu na yin su kenan ya ce raka'atai alfajar raka'a biyu ta alfajir da ake yi kayan sallah ta ba khairun min ad-dunya wa ma fiha ta yi duniya da abin da ke cikin duniya kenan kwarai tana da fadalar gaske ta yi duniya gaba da abin da ke cikin gaba daya tun dai fadala da muke karanta ta nafiloli wa annu mahabiba wa annu ummu habibata ummul mu'minin radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى سنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوعا أم حبيبة رضي الله عنها رحمة الله تكي بعد اللبارن تيوى تاجي أنا صلى الله عليه وسلم يقول إيا تيوى من صلى سنتي عشرة ركعة وان يصلى ركعة قوم شابيو في يومه وليلته أتكن دري دوني زي ما ذكرت fashin na hudu a daren ka da wuni ka samu sallah raka'a goma sha biyu a wata ruwa ta tatawu'an in na fila da mafalla ke ne ba bune lahu bihinna za a gina mishi da waɗannan raka'a shi sha biyu ta nafila da yi za a gina mai baitun fil janna gida ɗaki ko mace gida a gidan aljanna ko mace bila a gidan aljanna dalilin raka'a sha biyu ta nafila rawa musulun wata ruwa ya yi bayanin cewa wannan nafila ya ƙara bidan wata nafila ce da idan ta ta'u an kidan ƙara bayanin nafila ta ta'u wannan a jumlace kurin aka ce nafila in dai bayan farilla ce to wannan ya ake sa shi na kamata ruwaya wacce ke bayanin na wuraren da za ka samu wannan raka'a goma sha biyu a sallolinka na wuni da kwana na farilla banda na ba da sallah ta dare ba wata wanda ha a aka aka wani akan rawatib nan kama a kayyade abin ne akan rawatib na filoli da suke tare da sallah mai rawatib rawatib sallah take tare da sallah farilla ko kayan farilla ko ban farilla a nan ga za ka samu abin cikin sauki za ka samu raka'a goma sha biyu cikin sauki abin da yake ruwayar yadda za a samu raka a wannan sha biyu arba'an ƙabalin zuhur wa raka'atai ne ba a daha raka a hudu kayan azuhur raka'a bi bayan ta nawa ka samu shidda wa raka'ataini ba'da al-maghrib da raka'a bi bayan magriba nawa takwas wa raka'ataini ba'da al-isha raka'a bi bayan sallar isha nawa kenan goma wa raka'ataini qabla salat al-fajr da raka'a biyu kayan sallar asuba kenan sallar kenan ka tafi kenan kenan kai kenan ka tafi kenan raka'atul fajr ce kenan ta sha biyu yanzu anan ka samu raka'a sha biyu hudu kayan azhar bi bayan ta biyu bayan magariba biyu bayan bayan isha eh biyu kan asaba kasam sha biyu amma ba su ba wannan to a takaice dai kenan wannan su ne insha Allah Allah kai fatan sama sai mu dasa akan farkon hadisin da mu samu gama abin insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته